بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha hudu ga watan jumadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da bakwai ga watan januwari watan daya shekara ta 2023 miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi na sharhu mukafiratu zunub wallafar malam shekul islam ibn taimiyya wanda malama shekhatu bintu muhammadin qasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi ta yi mata sharhi Allah ya saka musu da alkhairi baki daya a karatunmu na baya mun tsaya ƙarshen abu na biyu da malama ta kawo daga cikin abubuwan da bawa zai aikata domin Allah ya yafe masa abin da ya gabata na zunubansa wanda mun karanta abu na farko shine at-taubatun nasuh shine mutum yayi tuba nagaltacciya tsakanin shi da Allah na biyu shine al-istighfar bayan ya tuba kuma sai kuma ya istighfari mun ji menene bambanci tsakanin tuba da istighfari tuba mutum ya yi nadama akan abin da ya aikata sannan kuma wato ya bar aikata zunubin na farko kenan na biyu ya yi nadama akan abin da ya aikata sannan na uku ya yi niyya da azama a ransa cewa ba zai sake aikata irin wannan zunubin ba to sannan sai ya istighfari kuma shine Allah ya yafe masa abin da ya riga ya aikata a baya abinda za mu tashi a yau a kansa insha Allah shine abu na uku shine alhasanatul mahiyat alhasanatu almahiyat duk mutumin da yake so Allah ya yafe masa zunubansa to akwai wasu kyawawan ayyuka masu goge zunubai akwai kyawawan ayyuka masu shafe zunubai da ya kamata ya kiyaye su min mukaffiratiz zunub daga cikin ababen da ke sa Allah ya kankare wa mutum zunubansa akwai fi'ilul khairat akwai aikata ayyukan alkhairai mutum ya dage da aikata duk wani aiki da ya san cewa kaza din nan aikin alkhairi ne qala subhanahu Allah mai tsarki da daukaka yana cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at Allah yana cewa lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da suna kore munana zalika zikra lizakirin wannan wa'azantarwa ce tunatarwa ce ga masu wa'azantuwa ga masu wato karban tunatarwa wannan ayar wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa na ritsa da wata mata a cikin gona wannan matar da na ritsa ta a cikin gona ya ce na yi komai da ita sai dai ban sadu da ita ba iya abin da ban yi da ita ba kenan shine ban sadu da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba wannan mutumin yana zaune aka kira sallah aka tashi aka yi sallah bayan an yi sallah sai manzo Allah ya ce aina sa'il ina mai tambayin nan yace ha ana za ya rasulullah ya manzo Allah gani nan yace kai sallah tare da mu yace eh yace to Allah ya saukar da aya yace wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at Allah ya ce ka tsai da sallah dare da rana saboda kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana haka yanzu wannan sallan da ka yi to Allah ya kankare maka wancan zunubin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-salawatul maktuba wa wal jum'atu ila al jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir manzo Allah yana cewa salloli guda biyar da kuma daga sallar juma'a zuwa wata juma'a da kuma daga ramadan zuwa ramadan to Allah yana kankare wa mutum abin da ya aikata daga sallan azahar zuwa la'asar tsakanin azahar da la'asar zunubin da mutum ya yi bayan sallan azahar in ya yi la'asar to sai la'asar ta goge shi wanda ya yi bayan la'asar in ya yi magariba sai magariba ta goge shi haka salloli biyar haka daga juma'a zuwa juma'a haka nan kuma daga ramadan zuwa ramadan ya ce wal hajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna aikin hajji kubatacce kuma bayi da wani sakamako in ba aljanna ba haka manzo Allah ya ce masa to sallan da kai Allah ya yafe maka tare da cewa wannan ba wai yana ba wa mutum dama ya aikata abin da ya ga dama bane ya sheke ayarsa da sunan cewa ai in nayi azhar zuwa la'asar ta goge zuwa magariba ta goge wannan ba yana ba wa mutum dama bane a ana nuna maka fadin rahaman Allah ne ana so ka kwatanta abin ne da rahmar Allah ba wai an baka dama ka aikata abin da kaga dama na zunubi bane da sunan cewa in kai sallah ta goye domin wannan zalika fadlullahi ne yutihi man yasha falala ce ta Allah yana bada ita ne ga wanda ya ga dama don ya yafe ma wani bai yafe ma wani ba ba wanda ya isa ce don me la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu saboda haka laifin da zai kai wani wuta shi kuma Allah cikin rahamansa sai ya yafe masa ya tafi aljanna saboda haka ba wai ana so a nuna maka cewa an baka damar ka yi abin da ka so bane a kuma ma ai idan mutum yayi sallan azhar yace bari in sheki ayata bai da garantin cewa zai kai la'asar a duniya bai mutu ba dubbanni sun yi an yi azhar da su ba a yi la'asar da su ba wani magariba za a yi da shi kaga dai babu sallolin da yake tazaran da ke tsakaninsu babu nisa kamar sallar magariba da isha amma wani sai a yi magariba da shi ba za a yi isha da shi ba saboda haka baka da yakinin cewa in kai wannan sallar gaba za ta zo kana raye shi yasa manzo Allah yake wasiya yace in ka tashi yin sallah fa salli salata muwaddi'in kai sallah kamar kana ban kwana da duniya kamar daga wannan sallar ba za ka sake kowace ba da haka Allah ya ce innal hasanati yudhibna sayyi'at wa qala sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi yake cewa wa atbi'i sayyi'atal hasana tamfuha ka bibi kyawawa wato munanan ayyuka da kyawawa kyawawan ayyukan nan sai su shafe su goge munanan ayyukan da ka aikata abinda ka aikata munana to ka bibiyi bayan su da kyawawa to anan idan muka kula za mu ga abubuwa guda biyu da muka karanta a baya da wannan na uku kamar malama tana kawo mana su ne a jere na farko sai ka tuba tuba nagaltacciya ka yi istighfari to sannan ka biyo da kyawawan ayyuka don ya ƙara ƙarfafan tuban da ka aikata da ka yi ba da ka ce tun da mutum ya yi alfasha sai ce bari ya yi sadaka ko ya yi wani aikin alkhairi da sunan wannan aikin ya goge masa abin da ya yi na zunubi kuma gobe ma ya sake komawa ba to wannan ba tuba ce da Allah zai karba ba shi yasa wani malami ma yake cewa wannan tuban ma ita kanta tana bukatar istighfari domin mutum ya daina Allah ne a wannan wannan tubar ma ita kanta tana bukatar kai mata tuba domin ba haka Allah ya ce ai tuba ba ka tuba kai istighfari sannan kuma sai ka bi bayan shi da kyawawan ayyuka amma ba ka ce ka tuba ba ka ce na aikata kaza bari in sadaka gobe ma ka sake bari in sadaka gobe ma ka sake bari in aikin alkhairi kaza ba ba haka ake so ba so ake zunubi tsakaninka da Allah in ka bar shi ka bar shi ka bar shi domin baka sani ba lokacin da ka zo ka ce ka tuba sanda ka zo ka ce ka sanda ka zo ka ce ka aikata kaza bari in yi sadaka gobe kuma ka sake aikatawa baka sani ba inda ma a ce sadakan tana karbuwa to da sauki baka sani ba ko da ma tana karbuwa din amma baka da yakinin cewa yanzu da ka aikata zaka kai kafin ka sake yin wata sadakan baka mutu ba kafin ka sake yin wani aikin alkhairin baka mutu ba wa abwabul hasanati kathira kofofin ayyukan alkhairi kyawawa suna da yawa yatarattabu alaiha yutarattabu ko yatarattabu alaiha al-ujurul azima akan kofofin ayyukan alkhairi suna da yawa waɗanda akan su aka jeranta ake samun manya-manyan lada wa ghufranu dhunub da kuma gafaran zunubai wa rif'ati wa rif'atu darajat da kuma ɗaukakan darajoji a wajen Allah minha daga cikin waɗannan ayyukan na farko akwai alwudu'ul hasan akwai kyautata alula lokacin da ka zo sallah musamman musamman yanzu da ake yanayi na hunturu yanayi na sanyi kyautata alula yin alula mai kyau lokacin da mutum ya zo sallah musamman a sallar asuba kyautata alula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a duk wanda ya yi alola fa ahsana wudu'a sai ya kyautata alolar yayi alola mai kyau kharajat khatayahu min jasadihi zunubansa gaba daya za su dinga fita daga jikinsa hatta takhruja min tahti azfarihi har sai ya kai ga zunubansa suna fita daga karkashin faratunsa in mutum yayi alola a wata ruwaya manzo Allah ya ce in ya wanke hannunsa to duk zunubin da ya aikata da hannu wannan ruwan ƙarshe da ya ɗiga daga hannunsa ya wanke shi haka lokacin da mutum ya wanke fuskansa haka lokacin da mutum ya kurkure bakinsa duk zunubin da ya da bakinsa lokacin da ya wato furtsar da ruwan bakinsa nan to wannan zunuban gaba ɗaya sun fita haka nan sanda mutum ya wanke kafarsa da haka kyautata alula kyautata alula mutum ya zo sallah ya tsaya ya yi alula mai kyau musamman a wannan lokaci kyautata alula ganima ce a wannan lokaci an tashi ka samu damar amfani da ruwan zafi fani'ima babu ruwan zafi shi kenan sai ka kyautata alula ka dage ka jure ka yi alula mai kyau kada a shafa ruwa sama-sama wannan ba alula ba ce abu na farko kenan abu na biyu shine salatu raka'ataini bi khushu'in shine yin sallah raka'a biyu tare da khushu'i a cikin sallah wanda wannan sallan malamai suna kiranta da salatu tawwabin sallan masu tuba mutum yayi zunubi yana neman Allah ya yafe masa to bayan yayi alula to sai wata nafila raka'a biyu wanda a ciki ba tunanin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a nahwa wudu'i hadha duk wanda yayi irin alolan da nayi thumma qama sannan ya tashi faraka rakfaraka raka'ataini sai yayi raka'o'i guda biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu baya tunani baya taɗi da zuciyarsa a cikin wannan sallan baya taɗi da ransa a wannan sallan baya tunanin duniya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ya gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa Allah ya yafe masa Allah ya gafarta mar sallar ya zama ka yi ta da kushu'i domin duk sallar da aka yi ta ba kushu'i to babu lada ba lada mutum ya zo ya tsaya yana sallah gashi nan a nan masallacin imam malik nan ibrahim ba kuna tare da shi kuna sallah amma hankalinsa yana can ya tafi hanyar jos hankalinsa yana can ya tafi kasuwar mu da lauri ko ya tafi kasuwar laushi ko santarar ko shagonsa na waje kaza ya aika a siyo masa kaza ko ya bada kuɗi za a yi masa sari daga kano ko da a kawo masa kaya daga lagos ko za a kawo masa kaya daga kwatano ko daga kaza hankalinsa yana can to wannan yana motsa jiki ne kawai amma ba sallah yake ba domin kushu'in shine sallah yasa zaka ga mu dukanmu yanzu anan mun taru mun cika masallaci za mu yi sallah amma kowa ladansa daban kowa ladan shi daban gashi dai liman ɗaya muke bi kuma mu iri ɗaya ne jimawar da muka yi a sallah ɗaya ne amma kowa da ladansa saboda me gwargwadon yadda mutum yake da kushu'i a sallah gwargwadon ladansa yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum innal abda la yusalli salata mutum yakan tashi yayi sallah mutum yakan tashi yayi sallah laysa lahu laysa lahu minha ya zama a sallan nan bayi da komai a sallan nan illa ushruha wani za a ba shi ɗaya bisa goma a cikin ladan sallah iya abin da ya samu kenan tus'uha wani ya samu ɗaya a cikin tara thumunuha wani ya samu 1 over 8 na ladan sallarsa ɗaya a cikin takwas subu'uha wani kuma ya samu ɗaya bisa bakwai sudusuha ya ce wani zai samu ɗaya a cikin shida khumusuha wani kuma a bashi ɗaya a cikin biyar rubu'uha wani zai samu ɗaya a cikin hudu thuluthuha wani zai samu ɗaya a cikin uku nisfuha wani kuma ya samu rabi sai ce ma kai wani ma yakan tashi ya yi sallan ma hazzuhu min salatihi atta'i wani zai tashi ma zai sallar amma iya kasonsa a cikin sallah shine gajiya iya abin da ya samu a sallah kenan ya motsa jiki ya gaji iya kasonsa a sallah kenan saboda haka lokacin da mutum zai sallar ana so ya zama yana da kushu'i domin Allah ya cewa qad aflahal mu'minuna sai ya ce allazina hum fi salatihim khashi'una mu'minai sun rabauta suwaye sai ya ce su ne waɗanda suke da kushu'i a cikin sallansu yana sallah hankalinsa na kan karatun da yake yi tasbihinsa na ruku'u tasbihinsa na sujjada yana kan zikirorin da yake yi yana kan addu'o'in da yake yi to wannan ita ce sallan da Allah yake karba daka bayan mutum ya yi alula to sai kuma ya tashi ya yi sallah raka a biyu a ransa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala cewa insha Allah daga yau ba zai sake aikata wannan zunubin ba kuma ya roƙi Allah ya taimake shi akan wato tuban nan da ya yi kar kuma ya sake komawa zuwa ruwa na uku shine birrul walidain biyayya ma iyaye ka aikata wani zunubin da kake so Allah ya yafe maka ya gafarta maka kana kuma da iyaye a raye to ka je ka rungumi iyayenka ka nemi iyayenka su yi maka addu'a an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ayyul amali a habbu ilallah cikin ayyuka wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah wani aiki ne Allah ya fi so ƙala sai ce as-salatu ala waqtiha shine kiyaye sallah akan lokaci ba aikin da Allah ya fi so kamar mutum ya kiyaye sallah akan lokacinta ya yi ta akan lokacinta lokacin da aka kira sallah mutum ya bar komai ya zo yi sallah Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi a wani asal ɗinsa yake cewa man sarrahu an yalqa Allah ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawat haythu yunada bihin yace duk wanda yake so ya san cewa zai ji daɗi zai faranta masa rai a ce ranar alkiyama ya gamu da Allah a matsayinsa na musulmin gaskiya zai ji daɗi a ce ya je gaban Allah yana musulmi to falyuhafiz ala hadhihi salawat ya kiyaye wa'annan sallolin haythu yunada bihinna duk sanda aka kira sallah da kuma a inda ake kiran sallah shine a masallaci daga sanda aka kira sallah to ya bar ko menene ya zo yayi sallah a masallaci fa inna Allah qad shar'a li nabiyyikum sunanal huda domin Allah ya shar'anta ma annabinku sunnonin shari'a wa inna hunna min sunanil huda sallolin nan kuma suna daga cikin sunnoni na shirya ya ce wa innahu ya ce mun kasance a lokacinmu a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muke gani wa in kunna wa laqad ra'aytuna fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya ce na ganmu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama la yukhalifu anha ba wanda ke ja baya wai ba a ganin mutum a masallaci illa munafik sai munafiki ma'aluman nifaq munafikin ma wanda munafincin shi ya shahara ya shahara ko ina za a ce wani munafiki ne to shine baya fitowa sallah baya zuwa masallaci ayi sallah da shi yace mun kasance la yu'ta bir rajul za a zo da mutum yuhada bainar rajulai saboda bayi da lafiya ba karfi a jikinsa za a ɗauko shi mutum biyu za su sa shi a tsakiya hatta yuqafa fi saf sai a zo a tsaye da shi a sahu saboda darajar sallah bayi da lafiya ba zai iya takowa da kafansa ba amma sai a kinkimo shi a rungumo shi wannan ya rike wannan wannan ya rike nan sai a zo a tsaye da shi a sahu don yayi sallah don yayi sallah saboda haka kiyaye sallah alama ce ta mumini wasa da sallah alama ce ta munafiki musamman musamman sallan asuba da isha manzo Allah yake cewa laisa salatun asqalu ala almunafiqina min alfajr wal isha ba sallan da take wa munafukai nauyi sama da sallan asuba da sallan isha walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa inda kuwa sun san falala da daraja da ke cikin sallar asuba da isha da sun zo ko da da rarrafe ne ko da da rarrafe ne da sun zo manzo Allah sai ya ce walaqad hamamtu an amuna bis salati fatuqa annabi ya ce na yi himma na himmatu in ba da umarni maladan ya tada iqama thumma amura rajulan fa yusalli bin nas sannan sai in ce ma wani shiga gaba kai sallah yau ba ni zan ja sallah ba saboda akwai wani aikin da za a yi fa antalika ana wa rijalun ma'i yace sannan sai in tattaru wasu mazaje tare da ni sai mu tafi sai mu tafi ilal ladina la yashhaduna sala zuwa ga waɗanda ba sa fitowa a yi sallah da su fa uharrika alaihim buyutahum nara sai in ƙona gidajensu da wuta manzo Allah ya ce na himmatu in ce a tada sallah a yi ikama a shiga sallah duk wanda bai zo masallaci ba in tada tawaga waɗanda za a je a zagaya cikin gidajen mutanen madina a ga duk wanda bai fito masallaci ba mu sa wuta mu ƙona gidansa sai dai akwai mata waɗanda su sallan jam'i fitowa sallan jam'i ba dole bane a kansu akwai yara waɗanda sallan bata hau kansu ba amma in ba dan haka ba manzo Allah ya ce na himmatu in je in kona gidan duk wanda bai fito sallah ba duk wanda bai fito sallah ba shi yasa a wani hadisin yake cewa mutum ya koma gidansa ya samu gidansa da matansa da 'ya'yansa da dukiyansa sun kone kurmus an yi gobara a gidan mutum ya samu iyalansa sun kone dukiyarsa ta kone gaba ɗaya ya fi masa alkhairi akan rigimar da zai taro a ce yana jin ana kiran sallah bai fito an yi sallah da shi ba ko yana wani aiki a ofis ko yana wani aiki a wajen sana'ansa ko yana kwance a gida ko yana kallo ko yana wani abu daban saboda haka sallah musamman sallan asuba manzo Allah ya ce alama ce ta munafiki baya fitowa sallah yasa yake cewa bashiril masha'ina fi zulmati illa al masajid bin nuri tam yawm al qiyamah aw kama qala sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ka ganshi ya fito da da asuba cikin duhu zai taho masallaci to kai masa albishir cewa Allah zai bashi cikakken haske ranar tashin alkiyama shi yasa mutum yayi kokari musamman yanzu al'ummar mu zaka ga ba sallar da ake sakaci da ta irin sallar asuba sai ramadan ya zo sai ka ga an fara farkon ramadan sai ga mutane tam a masallaci amma da yake dama masu cika masallacin baki ne ka ba da a fara tura ran bakwai ga wata goma ga wata shikenan sai ga mutanen sun fara ja baya sun fara ja baya an je goma tsakiya an fara ja baya shikenan an je goma ƙarshe sai a koma yadda ake a da wanda yake da kokari ma shine wanda ya jure ai ramadan din duka yana fitowa to shi ma ranar sallah ba zai fito ba saboda an gaba azumi a tunaninsa shikenan shi ya samu lailatul qadri khairun min alf shahr ai yayi tahajjud shikenan shi ya samu yafi ya samu yafi ya samu gafaran Allah so a koyaushe mutum ana so ya dage da ibada da haka aka tambayi annabi wani aiki ne ya fi daraja a wajen Allah ya ce sallah a kan lokaci kultu sun ma'ai sannan sai na ce sai wanne ƙala sai ya ce birrul walidain biyayya ma iyaye biyayya ma iyaye qultu thumma ai sai nace sai wanne qalil jihadu fi sabilillah sai yace yin yaki dan daga kalmar Allah to kaga anan yace biyayya ma iyaye biyayya ma iyaye babban abu ne a wajen Allah shi yasa a Qur'ani babu abinda Allah ya maimaita wasiya ma dan adam da kalman wasiya har sau uku in ba biyayya ma iyaye ba har sau uku Allah yana maimaitawa ma dan adam cewa yana maka wasiya kai ɗan adam da ka kiyaye ka rike iyayenka da kyau to kaji ma fa biyayya ma iyaye ma yana daga cikin sabuban da ke sa Allah ya fi ma zunubanka ya baka aljanna ta mu ga suratul ankabut Allah yana cewa wa wasainal insana biwalidayhi husna mun yi wasiya ma ɗan adam ya rike iyayensa cikin kyautatawa ya kyautata ma iyayensa ya rike iyayensa da kyau a suratul luqman ya ce wa wasainal insana biwalidai mun yi wasiya ma ɗan adam ya rike iyayensa Allah ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin da rauni akan rauni ta sha wahalar ɗaukan cikinsa wata shida wata tara ko sama da haka ma sannan bayan ta sauke shi ta haife shi wa fisaluhu fi amai ta shayar da shi na shekara biyu Allah sai ce an shkurli wa liwalidayka wasiyar da nayi wasiyar da nayi maka kai dan adam shine ka gode mun kuma ka gode ma iyayenka yasa Abdullahi bin Abbas yake cewa wa'annan akwai tagwaye guda uku cikin ayyuka da Allah yake hada su da juna ko ka yi ɗaya in baka yi ɗaya ba Allah ba zai karɓa ba na farko duk wanda yake da daman ba da zakka bai bayar ba ko ya yi sallah Allah ba zai karɓa ba don duk inda ka ji Allah ya ce wa aqimu salata za a biyo da wa'atu zakka a tsaye da sallah a ba da zakka na biyu ko mutum ya ji cewa ya yi biyayya ma Allah amma bai yi ma annabi biyayya ba Allah baya so don duk inda ka ji Allah ya ce wa ati'u Allah ya ka ji an ce wa ati'u rasul واطيعوا الله ورسوله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم na uku yace duk wanda ya gode ma Allah bai gode ma iyayensa ba Allah baya son godiyansa dan Allah cewa yi anishkur li wa liwalidayka ka gode mu kuma ka gode ma iyayenka sannan zamu ga a suratul ahqaf Allah yana cewa wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wannan ita ce ayan da wanda yake ta kokarin kawowa Allah ta'ala yake cewa mai wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana mun yi wasiya mu dan adam da ya rike iyayensa da kyau sai ya ce hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin kunci da damuwa kuma ta haife shi a cikin kunci ta sha wahala da aka ka rike ta da kyau wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ta daukan cikin sa ta shayar da shi Allah ya ce watanni 30 ne hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'am an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة كاغا محل الشاهد شيني الله يتي حتى إذا بلغ أشده har ta kai ga mutum ya mallaki ƙarfinsa wa balaga arba'ina sana har ta kai ga ma ya kai shekaru arba'in ya mallaki hankalinsa yanzu ƙala sai ce rabbi auzi'ini ya ubangiji ya ubangiji auzi'ini Allah ina roƙonka ka yalwata min kirjina ka taimake ni ka karfafe ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai ka taimake ni wajen in gode ma ni'imar da ka min wa ala walidayya da ni'imar da kai ma iyayena wa an a'mala salihan tarda ka taimake ni in aikata ayyukan alkhairi wanda ka yarda da su wa aslih li fi dhurriyyati Allah ni ma ka kyautata min zuriyata inni tubtu ilayka Allah na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimina ina cikin musulmai kaga Allah ya kawo kyautata ma iyaye sai ce kuma na tuba ma'ana zunubai na ka yafe mu sai ce to wanda ya kyautata ma iyayensa kuma ya tuba sai ce ula'ikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amil waɗannan su ne waɗanda za mu karfa za mu karɓa musu mafi kyawun abin da suka aikata sannan sai ce wa na tajawazu an sayyi'atihim sannan mu kauda kai game da laifukansu kaga shine muhallin shaɗe shine biyayya ma iyaye yana jawo Allah ya fi mazunubanka fi ashabil janna kuma mu sa su cikin yan aljanna wa'ada sidiqil ladhi kanu yu'adu alƙawarin gaskiya kenan wanda aka kasance ana yi musu alƙawari wa'ada sidiqil ladhi kanu yu'adu sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghithani Allah waylaka amin inna wa'da Allah haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma wanda kuma ya ce ma iyayensa tir da ku ya ce ma iyayensa tir at'idanini an ukhraja yanzu kuna tsoratar da ni ne ni ne za ku min wa'azi ko cewa za a fitar da ni daga kabari wa qad khalatil qurun min qabli bayan karnoni sun wuce gabani na huma yastaghithani Allah wailaka amin sannan wato su iyayen sun kasance suna neman agajin Allah dare da rana wailaka amin suna ce masa kaitonka ka yi imani da Allah wai laka amin sun yana ce ma iyayensa til da ku su kuma sai addu'a suke masa dare da rana Allah ka shirya mun ɗana Allah ka shirya mun kaza suna ce masa kai imani inna wa'adallahi haq alƙawarin Allah gaskiya ce amma fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin sai ce ba wannan ba komai bane face tatsuniyoyi na mutanen da suka gabata Allah sai ce ula'ikal ladina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins waɗannan inji Allah su ne waɗanda kalmar azaba ta waje ba a gare su tun cikin al'ummomin da suka gabace su cikin mutane da aljanu innahum kanu khasirin lallai su sun kasance cikin masu asara saboda haka biyayya ma iyaye yana sa Allah ya fi wa mutum zunubansa kamar yadda muzanta ma iyaye na sa Allah ya wa mutum azaba shi yasa zamu ga duk inda Allah ya zo yana magana akan tauhidi da shirka to zaka ji ya kawo maganar iyaye ko ina ne Allah yana nuna maka da ka sauke haƙƙin Allah da manzansa fa sai haƙƙin iyaye zaka ji Allah yana cewa wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana mun ɗauki alkawari tun daga kan banu Isra'il cewa ba za ku bauta ma kowa ba sai Allah sannan kuma ku kyautata ma iyaye sannan a cikin suratul nisa da ayoyin ayan ta yi magana akan haƙoƙi guda goma haƙƙin farko shine tauhidi haƙƙi na biyu iyaye wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta ma Allah kar ku haɗa shi da kowa wajen bauta haƙƙin Allah kenan sannan ku kyautata ma iyaye sannan ayoyin da suka yi bayani akan wasiyoyi guda goma da suka zo a ƙarshen suratul an'am da Allah ta'ala yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ya ce ka ce ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta akan ku abu na farko shine me Allah tushriku bihi shay'a kar ku haɗa Allah da kowa wajen bauta sannan wabil walidaini ihsana kyautata ma iyaye sannan a suratul isra' Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya zartar da hukunci cewa kar ku bauta ma kowa sai shi sannan ku kyautata ma iyaye Allah ya ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma in ma a ce inda a ce ɗaya a cikin su ya kai shekaru na girma kana rayi ko dukansu fala taqul lahumu uf karkace musu tir dan iyayenka sun girma sun tsufa nauyinsu ya dawo kanka karka musu tsawa karka ce musu tir karka ce na gaji karka ce na kosa wala tanharhuma karka yi musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima ka faɗa musu magana ta karamci wakhfid lahumu janaha dhulli min rahma ka shimfiɗa musu fukafukai na kaskantar da kai na rahama da jin kai sannan ka yi musu addu'a ka ce wa kun rabbi rahamhuma ka ce ya Allah kai musu rahama kamar rabbayani sagira kamar yadda suka raine ni ina karami haka biyayya ma iyaye babban abu ne wa an ibn umara radiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa qala ibn umar yace wata rana wani mutum ya zo ya samu annabi yace masa ya rasulullah ya manzan Allah inni asabtu zamban aziman ni din nan na aikata wani zunubi mai girma fa halli min tauba shin akwai yanda zan yi in tuba qala sai yace hallaka min um kana da mahaifiya a raye kana da uwa a raye qala la sai yace a'a qala hallaka min khala sai yace to kana da inna ita ce yar uwan uwa kenan ko qala na'am sai yace eh qala sai yace fa birraha to je kai mata biyayya saboda alkhalatu bi manzilatil um saboda innanka tana matsayin mahaifiyarka ne saboda haka kaje kai mata biyayya kaga abu na farko da yace ina so in tuba sai ce kana da uwa a rayi kenan ana so a nuna maka fa biyayyan iyaye na jawo Allah ya fi wa mutum kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu manzo Allah ya ce an turbuɗe hancinsa cikin ƙasa an turbuɗe hancinsa cikin ƙasa an turbuɗe hancinsa cikin ƙasa wannan ibara ce da larabawa suke amfani da shi a ce mutum ya kaskanta ya wulakanta waye wannan sai manzo Allah ya ce man adraka abawaihi inda al-kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhul falam yadkhulil janna mutumin da ya zo ya girma yayi wayo ya mallaki karfinsa ya samu ɗaya daga cikin iyayensa ko dukansu a raye amma ya mutu bai shiga aljanna ba ga uwa ko uba nan Allah ya bar masa a raye amma ya mutu bai samu aljanna ba to manzo Allah ya ce wannan ya taɓi ya taɓi ya taɓi ya taɓi ya taɓi ya taɓi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda Allah ya bar masa iyayensa a raye ba karamar ni'ima Allah ya masa ba kuma galibi wanda yake gane wannan ni'imar shine wanda Allah ya ɗauke iyayen galibi wanda yake gane cewa wannan ni'ima ce shine wanda ya wayi gari yaga kowa zai tafi wajen mahaifiyarsa amma tashi ba ta nan kowa zai tafi gun mahaifinsa amma nashi baya nan galibi a lokacin ne mutum yake farkawa ya gane fa ashe a baya fa yayi asara ya yi asara zai ji mahaifiyar wannan tana Allah ya albarka Allah ya kara ma kasuwa albarka Allah ya kara kaza amma shi bai da uwar da za ta yi masa haka in ya yi sakaci a baya ya yi makansa in kuma ya samu ya yi kokari ya ribaci lokacinsa shikenan wa ahlul ilmi qatibatan ya'udduna birral walidain min a'zamil a'mal malamai ma'abota ilimi suna kirga biyayyen iyaye daga cikin mafi girman ayyuka فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أروتو دك عبد الله بن عباس الله يقال موسى يدا أنه أتاه رجل فقال wani mutum ya zo masa sai ya ce inni khatabtu mura'atan ya ce na nemi wata mata zan aure ta fa abat an tankihani sai ta kita aure ni wa khatabaha ghairi sai wani ya neme ta ba ni ba fa ahabbat an tankihahu sai ta ji tana son ta aure shi faghiltu alaiha sai na ji kishi ya kama ni faqataltuha sai na kashe ta tunda dama ai sai tana raye kafin za ta aure shi to kawai sai tura ta inda gida ke yaya fa halli min tauba akwai yadda zan yi in tuba qala sai ya ce a ummuka hayya mahaifiyarka tana raye qala la sai ya ce a qala tub ila Allah to kaje kai je kaje kai ta tuba wa taqarrab ilayhi mastata'ta ka dinga neman kusanci da Allah gwargwadon yadda zaka iya tunda mai tunda ne mahaifiyarka ba ta raye to yanzu kawai ka je kai ta tuba kai ta ayyuka kawai faqila ibn abbas sai aka ce ma abdullahi dan abbas lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi game da rayuwar mahaifiyarsa qala fa qala sai ce inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walida ya ce ban san wani aiki mafi girma wanda ya fi kusantar da bawa zuwa ga Allah ba sama da yawan mahaifiya biyayya biyayyar iyayen ma to musamman mahaifiya musamman mahaifiya a biyayyan iyayen ma musamman biyayya wa mahaifiya kyautata wa mahaifiya shi sa da wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa man ahaqqun nasi bi husni sahabati a cikin mutane wa ya fi cancantar in kyautata masa annabi sai ya ce masa ummuk thumma ummuk thumma ummuk mahaifiya sai mahaifiya sai mahaifiya thumma abuka sai babanka thumma al-aqrab fal aqrab sai kuma makusantanka mahaifiya uku kafin mahaifi kafin kuma makusanta to galibi abin da muke yi shine muna muna tsallake kason mahaifiya mu tsallake na mahaifi sai mu tafi zuwa ga abokai sai ga mutum iyayensa ba sa jin daɗinsa amma abokansa duk wanda ka tambaye shi zai faɗa abu mai kyau game da shi amma a gidansu ana Allah wadalai dukiya ce yana da ita abokansa su suke moran dukiyar amma mahaifiyarsa ba ta san cewa yana da dukiyar ba ta hanyar moran dukiyar iyayensa ba su mora ba yan uwansa ba su mora ba idan kana so ka ga bajintansa wata hidima ta abokai ta taso anan za ka ga bajintansa anan za ka gane yana da shi amma a gidansu kanwarsa za ta yi aure iyarsa za ta yi aure yan uwansa za su yi kaza za a yi biki a gidansu za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shikenan a ƙauyensu ana neman taimako shi ban da shi sai dai ta surutu su mutanen ƙauyen nan gani suke yi kawai in mutum yana zaune a bulli kamar yana tara kuɗi ne wane ne wane ne wane ne amma abokansa suna mora to wannan ya zama inuwar giginya kenan bishiyar giginya kenan na nesa ke shan inuwar wannan ba daidai ba ne in duk garin nan kaf kaf baucin nan su haɗu suke ka wani maruwaci ne bayi da kyauta amma mahaifiyarka ta ji cewa wani kan indi yana da shi ina da shi in ya samu na samu to wallahi ka cinye amma kaf garin nan a ce ka wani akwai kyauta mahaifiyarka ta ce ka wani na ai Allah ya kiyaye kawai to wallahi ka yi asara domin addu'ar mahaifiya ita kadai za ta iya fada da addu'ar mutanen duniya kaf addu'ar mahaifiya ita kadai ka kyautata mata ta ce Allah ya yi maka albarka in duk duniya za su ce Allah wadaranka wallahi Allah zai karɓa na mahaifiyanka ya share nasu don Allah don annabi ya ce ridallah fi ridal walidain wa suqdullah fi suqdil walidain yaddan Allah na cikin yardan iyaye haka nan biyayyen Allah na cikin biyayyen iyaye ko manzo Allah ya faɗa ya ce cikin zunuban da Allah baya bari sai an je lahira kafin mutum ya sha azaba tun a duniya ke fara masa azaba na farko shine zalunci na biyu shine muzanta mu'amala da iyaye tun a duniya Allah yake wulakanta mutum Allah baya bari wa sai an je lahira Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wanda suka rasu cikin iyayen muna roƙon Allah ya yafe musu ya gafarta musu waɗanda suke raye muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya ya ba mu ikon sauke haƙoƙinsu da ke kanmu ya ba su ikon sauke namu haƙoƙin da ke kansu Allah ya mana albarka baki ɗaya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mana albarka baki ɗaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا فيها لا فيها الحمد لله السلام عليكم لا فيها الحمد لله توم